أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وصدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da ƙaddarawa shi, Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu damar ci gaba da wato darasinmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma, wanda muke cikin wannan Sura a wannan masallaci mai tara albarka, wannan Sura mai tara albarka Suratul Hadid, wanda hailau muna cikin wannan Sura ko, a yau muna ranar Lahadi, sha tara ga watan Ramadan. shekara 447 hijiriya wanda shi ne bakwai ne takwas ga watan mars wata na uku shekara 2026 miladiya in sahat muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mu akan abin da yake shine daidai da aiki da shi ya jama'a yau 19 ga watan ramadan muna ha dukiyar da wata dcl da wata sun kare tsora nawa ɗan ciyar yanzu zaka ji kamar kyamta ido ya ida mun dawo da bayanin na ƙarshen darasi insha Allah Allah mana gafara a darasin da ya gabata jiya mun gani wato wasu ayoyi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kwatanta mana kenan akan tsarin musiba in ta samu mutum yanda mutum zai tarbi musiba Allah subhanahu wata'ala yake kwatanta mana abinda ya same mu na daga musiba a ƙasa ne ko a menene ko a cikin kawunan mu ne na daga rashin lahiya ko mace mace ko kuma ƙasa ne aka yi hari kowace irin musiba Allah ya ce mana menene illa fi kitabin akwai ta daman a rubuce cikin lauhil mahfuzi tun kama a kage halitta da shekara dubu hamsin 50 mil an Allah ya sa lauhin mahfuz ya sa alƙalami ya rubuta duk abin da zai afku kamun a halicci sammai da ƙasa da shekara nawa dubu hamsin aka rubuta komi da komi duk abin da zai waru da abin da zai kasance da wanda zai kasance da in ya kasance ga yadda zai kasance duka Allah ya riga ya rubuta sai aka ce wannan Allah subhanahu ta'ala ya sanya shi a cikin littafi tun kama a kage halitta ai wannan abu ne mai sauki a wurin Allah saboda mi Allah ya mana wannan dan kan mu yi mi bakin ciki akan abin da ya kubuce mana abin ne zai same mu bai same mu ba muna son mu samu abu bai samu ba ka san da ciwo sai Allah ya ce to in muka ɗauka ka'idan nan dan kan mu yi bakin ciki abin a rubuce yake tun fil azal sannan kuma kan mu yi alfahari mu yi fariya da abin da muka samu mu mu ne kaza mu muka yi kaza kaza kaza inna ma utitu ala ilmin indi kace kana yi irin na karuna ko shine suka ce mai la tafrah inna Allah la yuhibbul farhin kaka yi alfahari kaka yi fariya Allah bai san masu fariya dan kaka yi fariya akan abin da Allah ya baka Allah ya ga damar ya amshe shi a lokaci daya daidai da kyamtawa da bismillah ya huta daga hannunka a juya shi haka ne ko in dukiya ce Allah yana iya juya ta mulki ne kulillahumma malikal mulk tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha kai kake bada mulki ga wanda ya ga dama wanda kaga dama Allah kuma kai kake fisge mulki ga wanda ya ga dama da wanda kaga dama wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha kai kake daga wanda kaga dama kai kake kantar da wanda kaga dama biyadikal khair duk wani alkhairi yana hannunka ya Allah innaka ala kulli shay'in qadir kai mai iko ne akan komi da komi kidan kaga wannan shike nuna ma ce Allah subhanahu wataala ya riga ya saita komi dan kakkai bakin ciki kuma kalkai fariha fariya akan abin da ka samu an gane ko ka sani Allah bai san duk wani mai takama mai yawan fariya Allah ya ce su ne wanda suke yin rowa kuma bayan sun yi ruwa sharrin bai ishe su ba su tsaya a kansu sai sun umarci mutane da su yi ruwa kai in kuka yi ruwa ku sani cewa duk wanda ya juya baya Allah shi mawadaci ne shayabo bai buƙatar dukiyar Allah sai ya ba wanda ya ga dama sai ya ba sai ya ba wanda baya ya haka din ba akan sha'anin addinin Allah ka kama ma addini in ka ki kama ma kaki yin addinin Allah kaki taimakawa kaki kamawa wa in tatawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in kuka juya baya an ce ku ciyar addini kun ki ciyarwa an ce ku kama ma addini kun ki kamawa an ce ku yi kaza kun ki akan shana addini sai Allah ya ce wa in tatawallau in kuka juya baya wai kai an taba ka a cikin addini ka yi zuciya ka ce baka abu kaza an taba ka yi wanda ya taba ka kake ma ko Allah kake ma to in ka juya baya Allah ya ce ya stabdil qauman ghayrakum zai sauye wasu jama'a wanda ba ku ba summa la yakunu amsalakum su wannan jama'a ba za su kasance kamar ku ba duka wannan kaida ka dora ta in kai kai zuciya ka sha baya to Allah zai kawo su kai ka taba ganin addini ya tsaya dan wani ya sha baya ka taba ganin wata tafiya ta tsaya ta musulunci dan wani ya ce bai kuma mutanen da yawa sha bayan suke sai ba su yi ina wasu wane ina su wane sun sha baya can kushe Allah ya sauya wasu wanda za su yi sun malaya kunu amsalakum su kun ba za su kasance kwatankwacin ku ba don haka kalka kuskura ka kasance cikin wanda Allah yake juyawa da su a wata aya sai Allah ya ce fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna Allah da sannu zai kawo wasu jama'a wannan jama'a Allah yana son su kuma su ma suna san Allah kenan kai an aka sauya ka kai kenan baka san Allah kuma Allah bai san ka mun gane ma ne da an canza ka aka kawo su tambacin ka ya nuna cewa kai baka cikin qaum yuhibbuhum wa yuhibbuna kaga ya akwai matsala a ce kana cikin wanda Allah bai so baka san su baka san Allah to Allah mana gafara Allah sai ya ci gaba da tunatar da mu ni'imar da ya mana cewa Allah shi ne ya aiko mana manzanni da ayoyi bayyanannu wanda suke clear don Allah ya turo su kuma da menene littattafai an gane ko don mutane su tsaye da gaskiya su tsaye da adalci a ban ƙasa an gane ko Allah ya ce sannan sai muka sauko da ni alhadid bakin ƙarhe saboda bakin ƙarhen nan an haƙi tsaye da gaskiya da adalci bakin ƙarhe sai a yi mi da shi fihi ba'asun shadida akwai ƙarhi a cikin shi ku yi makamai ku yi takobi ku tashi a tsaye da gaskiya ku yi bambu nuclear ku yi misil ku yi wane ne da a tsaye da gaskiya ku yi gurnet ku yi kaza cika da a tsaye da gaskiya ku yi sharde kwamba ku yi bindiga ku yi kartusai da a tsaye da gaskiya an gane ko fihi ba'sun shadid wa manafi'u linnas kuma sai aka bar shi kayan amfani ga mutane ku yi mota ku yi jirgin ƙasa ku yi jirgin sama ku yi mi haiwa ta noma ku yi tractor dan karo ku yi komi alhadid wa manafi'u linnas dan amfani da mutane dan kuma Allah ya san wane ne zai taimaka ma addinin shi da manzon shi an gane ko ka sani in ma baka taimaka ba shi Allah Allah mai ƙarhi ne kuma mubuwayi ne nan muka tsaya jiya ko Allah mana gafara sai Allah ya ci
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب na'am فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورحمة ورأبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم na'am ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجر وكثير منهم فاسقون na'am Ya- Allah subhanahu wataala yake faɗi mana cewa laqad arsalna nuhan wa ibrahim hakikan mun aiko annabi nuhu annabi nuhu da annabi ibrahim waja'alna fi zurriyyatihim an-nubuwata wal kitab a cikin zurriyyarsu su biyu mun sanya annabta kuma mun sanya menene littafi cikin zurriyyarsu an gane ko faminhum muhtadin daga cikin su shi zuriyar tasu akwai shiryayyu wa kathirun minhum fasiqun yawa daga cikin su fasikai ne sai Allah ya ce summa qaffaina ala atharihim bi rusulina wa qaffaina bi Isa ibn Maryama wa atainahu al-injil sannan sannan Allah subhanahu wata'ala ya biyo bayan su an gane ko da manzanninmu muka biyo bayan su da manzanninmu sannan muka biyo bayan su aha da Isa ibn Maryama Isa dan na Maryama muka bashi littafin injila kuma muka sanya jin kai a cikin wannan ɗin shi an gane ko waje alna fi qulubihim a cikin zukatansu muka sanya jin kai kuma da rahama sannan kuma Na- na'am yace fi qulubihim wa atainahu al-injil waja'alna fi qulubi alladhina tabauhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan wa rahbaniyatan ittada'uha ko sannan Allah subhanahu wa ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah subhanahu wa ta'ala yace kuma muka sanya shin kai da rahama a cikin zukatan wa'anda suka bi shi an gane ko amma kuma ita rahabaniya kuma su ne suka kagota su suka kirkiro rahabaniya ba mu wajabta musu ita ba sai dai mun wajabta masu menene neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala, amma ba su kiyaye ba, an gane ko? Ba su kiyaye shi ba, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su su bi shi, ba su kiyaye shi ba yadda ya kamata. An gane ko? Fa'atainan ladina amanu minhum ajarahum, Allah ya ce sai muka ba wa'inda suka yi imani daga cikinsu muka cika musu ladansu. An gane ko? Sai Allah ya ce wa kasirun minhum fasiqun da yawa daga cikinsu fasikai ne. a wannan ayoyin guda biyu Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana cewa Allah subhanahu wata'ala shine ya aiko annabiwa Nuhu alaihi salam kuma bayan annabi Nuhu wanda shine farkon manzannai kasa annabi Adam shi wane ne annabi ne abul bashar an gane ko ba a bashi ba sabon constitution ba a bashi ba dustur amma a turo manzo da dustur da constitution nashi shine annabi nuhu farkon manzannai a cikin ɗiyan annabi adam shi aka fara turowa annabi nuhu annabi nuhu falabisa fihim alfa sanatin illa hamsina ama sai da ya shekara dubu ba hamsin yana a cikinsu yana kira a gare su an gane ko annabi nuhu kenan sannan kuma da Allah subhanahu wataala ya tashi hallakar da mutanen shi shi annabi nuhu shine yayi addu'a rabbi la tazar alal ardi min al kafirina dayyara ko dan karamin gida na kafirai ka a bari annabi nuhu yace innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara saboda za su batar da bayu kun ba wanda za su aihuwa sai fajirai kafirai sai aka hallakar da su wa'inda suka yi saura a cikin mutanen annabi Nuhu sai wanda suka shiga menene jirgin ruwan annabi Nuhu wa qalar tabu fiha bismillahi majriha wa mursaha aka ce ku shiga cikin ta wannan su kadai suka tsira daga cikin wannan da suka tsiran su ne duka zuriya zuriya duniya jikokin wa'annan ne mun gane ko sannan kuma annabta da littafi sai suka zo cikin zuriya annabi Nuhu. Ai ba shi kaɗai bane suka shiga cikin jirgin ruwa da mutanen da suka yi imani. Amma silsila annabi Nuhu shine Allah ya ce waje Allah menene waje Allah fi zurriyatihima a cikin zuriyar su subi daga cikin zuriyar annabi Nuhu sai aka samu annabta annabawa da manzannai har aka zuwa annabi Ibrahim shi ma annabi Ibrahim alaihi salam shine abul anbiya baban wa baban annabawa kusan duka zuriya annabi Ibrahim da annabi Nuhu a cikinsu ne aka sanya annabawa da manzannai. An gane ko? Silsila an ka bi silsila annabawa tartartarra zaka ga sun koma famunwa. Annabi Ibrahim da annabi Nuhu shi ne Allah ya ce menene waje alna fi zuriyatihim an-nubuwata waje nubuwata wal kitab mun sanya a cikin zuriyata su annabta kuma da littafi. In ka ɗauki annabi Ibrahim, annabi Ibrahim alaihi salam wane ne ya haifa? Ishaq. Ya aka yi annabi Ibrahim lokacin da yana da matar shi sai bai samu karuwa da ita ba. Sai yake bi, sai yake son yara, sai matan nan tashi tana da baiwa. A? Sai ya ce baiwan nan sai ta bashi ita, ta ce ko Allah ya azarta ka da ɗa. sai aka samu ɗa annabiwa Ismail alaihi salam. Da aka samu ɗa sai kuma ita matar tashi kishi ya kama ta, ta ce wannan baiwar taka da ita da ɗanta kashe ka yadda su dashi. Ya fara mata tawa tun da kasan in ka samu ɗa da baiwa ta zama mi, ta zama umulwa, umulwalad, kana mutuwa ta ɗiyauta. To ta samu ɗa. ya ce yaushe zan kai ɗana da matata in kai su daji aka ce ka je ka kai su ya ɗauki su ya kai su daji an gane ko bai masu magana ba ya bar masu ɗan ƙarama abinci bakin gwargwado wanda zai ishe su kwana biyu ta biyo shi ta ce yaushe zaka bar mu nan ni da ɗana ka tai ka bar mu mu kaɗai Allahu amaraka bi haza da ya kyale ta ta ce wai Allah ne ya umarce ka kamar haka sai ya gyaɗa mata kai ta ce izan lan yu da yi in dai Allah ne ya umarce ka Allah bai tuzartar da mu kawai sai ta dawo ta zamna ita kaɗai cikin daji daji cikin kura da komi shine da ya juya yayi gaba yace rabbi inni askantu min zurriyyati biwadin ghayr zi zar'in inda baitikal muharram an gane ko Allah na bar wasu daga cikin zurriyata a cikin wani kwari wanda babu itce babu tsire wurin ɗakinka na wato harama ya yi addu'a ya yi addu'a tarihin yana da tsawo in muka tsaya kan shi nan zai kare almuhim annabi ibrahim ya samu ɗan shiwa ismail ita ma waccan kuma daga baya kuma sai allah ya azurta ta da ɗawa ishaq da aka azurta ta da ɗa ishaq inna nubashirka wa min wara ishaq yaqub bayan annabi ishaq ishaq ya samu ɗa yaqub a annabi yaqub ya samu na ya samu annabawa na goma goma sha biyu yusuf da 'yan uwan shi an gane ko annabi yusuf da 'yan uwan shi a nan daga silsila annabi ishaq aka yi ta samun annabawa aka yi ta samun annabawa aka yi ta samun annabawa shine wa min zuriyati man nubuwata wal kitab daga can annabi isma'il ba a samu annabi ko ɗai ba sai da aka zo jika na 25 a wata ruwaya ko aka samu mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko fiye da haka mun fahimta kenan kaga can silsila annabuwa Ishaq dan annabi Ibrahim aka samu annabawa tar anan kuma annabi Ismail da aka same shi sai aka dakata sai da aka zo ƙarshen annabawa cika muke annabawa da shugaban manzanni mun fahimta a gulgushe tarihi tsawo gare shi in muka ce zan mu wahawa tarihin nan darasin namu bai karewa yau insha Allah an gane ko to sai kaga waje alna min zuriyatihima nubuwata wal kitab a zuriya kaga duka wancan na cikin jirgin ruwa zuriya ɗaya ne duka mu cikin famun su ne kakanninmu ne suka shiga cikin jirgin ruwa duk wanda kakan shi bai shiga ba kenan ba a haye shi ba an hallaka su saboda mi la tazar alal ardi min al kafirina mu duka kakanninmu suna cikin jirgin ruwan nan an aka kewaya aka kewaya duk kwatsewa za mu haka ne ko da an kewaya kawai a kwatsa muke Allah mana gafara to nan kuma shi ma annabi Ibrahim kashi zuriyar shi da aka samko manzanni sai Allah subhanahu wataala ya ce faminhum daga cikin wannan zuriyar tasu akwai menene akwai muhtadin akwai wanda shiryayyu ne wa kasirun minhum fasiqun yawa daga cikin zuriyar nan tasu fasikai ne yanzu in ka duba a duniya yanzu ka san ai akwai fasikai da yawa to ba zuriyar wannan bane ba na cikin jirgin ruwan duka an gane ko a nan saka gane cewa akwai wata ka'ida jingina ga babban rumbu bai huda maganin yunwa haka ne kana jin yunwa sai ka je ka samu wata hotel sanki etwal ka shinginu ka zamna ka ji kamshin abinci ka goshi batta yi sai ka yi sai dai ya kara ma yunwa in ba sa ba to shi ne don kakka gani cewa kai wani naka ubanka musulmi uwarka musulma kakanka musulma kai dan musulmi garin musulmi ka troven disney musulmai duk da dai cewa akwai yaudara a cikin maganar nan an gane ko ka troven disney musulmi ka yi abin da ka ga dama ka ce aljannar ta kuce ko ta uban kuce a ƙarya kake wallahi wallahi sai ka yi shi yasa Allah ya ce wa kathirun minhum fasiqun da yawa daga cikin su fasikai ne me hukuncin fasikai wuta amma zuriya wane ne zuriya wane ne zuriya annabawa ne da wannan jingina ga babban rubu zai huda maganin yunwa da baba annabi Ibrahim yana ina da yana ina aljanna dan annabi Nuhu ya bunayyar kan ma'ana da yana ina da menene imra'atu nuhin wa imra'ata lutu da suna ina kai girgam da amman annab muhammad abu talib da yana ina a ka gani jingina ga babban rubu sai kayi wata ranar rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace masafiya da abbas da fatimatu bintu muhammad yace ma fatima diye shi wanda yafi so salini min mali ma shete ki tambaye ni na daga dukiyata ta abin da kike so fa inni la ughni anki min Allah shay'a a wurin Allah ban da iya miki komi idan annabi bai iya ma Fatima wani abu a wurin Allah wani shege ne ya isa ya ma wani abu a wurin Allah har zaka samu wasu wai su yanzu su su su suna da garanti har suna raba aljanna suna ka akwai iska wallahi a duniya wallahi ma hukaci yayi gaskiya lahira mun sha dariya kan aso gare mu da dai dariya ta samu da mun yi da kai wallahi akwai wanda sun rena mutane wallahi wallahi Allah ya isa idan annabi zai ce Fatima bai iya miki komi a wurin Allah an baki komi ba waye isa yi wani abu fi sabilillah Allah mana gafara Allah kare mu Allah ya ci gaba da ce mana mi sun makafaina ala atharihim bi rusulina bayan su wayannan manzannin annabi Nuhu da annabi Ibrahim sai muka biyo bayan su ta bayan su da manzanninmu manzanni manzanni minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk a cikin su manzannin annabi kai akwai wanda aka baka labari akwai wanda kuma ba mu hada maka labarin su ba an gane ko kenan manzannai Allah shi kadai ya san manzannin da ya turo wa kaffaina bi Isa ibn Maryam bayan shi sai aka biyo da annabi Nasara annabi Isa dinna na Maryam alaihi salam sai Allah ya biyo baya wa atainahul injil shi ma sai aka bashi littafin injila an gane ko na ana faɗa ma manzanni ne din na Allah kai imani da su in kai imani da su zaka samu lada an gane ko sannan sai ka yi imani da su gaba ɗaya imanin ka ya cika in baka yi imani da su gaba ɗaya ba kai ma sunan ka me kazzaba me kazzabtal mursalun duka manzannin ne ka karyata kazzabtal mursalin kenan ka gani ko yace ma wa atainahul injil muka ba annabi Isa injila sannan muka sanya a cikin zukatar waɗanda suka bi annabi Isa alaihi salam kasan an sanya mumunai yace menene man ansari qala al hawariyuna nahnu ansarullah mu zan mu taimaka ma addinin Allah akwai masu imani daga cikin su sosai masu imani na gidan gaba an gane ko da yawa dai suka bauɗe daga baya to shine Allah ya ce a cikin zukatan waɗanda suka yi imani da shi an gane ko muka sanya yin kai an gane ko tamsasawa wa rahama da tamsasawa ga su zaka ga wanda suka yi imani da shi suna da jin kai suna da tamsasawa an gane ko su ma kaga falalar da aka masu al'umma annan Muhammad su ma an masu falalar nan Allah subhanahu wata'ala ya ce Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum zu suna da tsanani akan kafirai amma suna da tafsayi tsakaninsu mun gane ko to su ma an sanya jinƙai da tausayi cikin zukatansu a cikin zukatansu waɗanda suka bi annabi isa bi da gaskiya amma akwai wanda suka bauɗe shine Allah subhanahu wataala ya ce wa rahbaniyatan ibtada'uha wa rahbaniyatan ibtada'uha ita kuma rahbaniya su suka kirkiro ta Allah bai sanya musu ba rahbaniya micece rahbaniya rahbaniya shine suna ɗaukan me ake ce mashi ƙauracewa mun fahimta su ɗauki lokaci kamar mutum kawai sai ya ɗauki kanshi ya tattare ya koma daji an gane ko ya yi halwa ya huta daga cikin jama'a ya hasa cin abinci ya hasa cin mai daɗi sai dai ya dinga cin kawai an abinci ne zai ci sai ya ci garau-garau misali da mai daɗi ya hasa cin shi ya koma ya ce bai ya aure duk wani kayan jin daɗi da aka halatta mashi yi ya ce me bai yi shi kawai ya koma bauta Allah yake shi ne abin nasu ya yi nisa ya dawo har gabi le poster poster posto posto ai kaga posto ba su mi ba su aure ko posto ba su aure to shi ne suna daga cikin abubuwan da suka kirkiro rahabaniya sai Allah ya ce wa rahabaniyata nitta da uha ita kuma rahabaniya su suka kirkiro kayan su Allah ya ce menene ma katabna alaiha ma katabnaha alaihim Allah ya ce ba mu wajabta masu ba su yi rahbaniya mu ba mu sa masu ba yin rahbaniya su suka kirkiro kayan su sai Allah subhanahu wataala yake zargin su akan ta ka san duk wanda ya kirkiro abin da babu shi a cikin addini ba a san shi man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun wanda ya kirkiro wani abu daga cikin al'amarin mu wannan addini nan namu wanda baya cikin addini ana maida mashi kayan shi wa rahabaniyata nifta da uha su suka kirkiro kayansu ma katabnaha alaihim ba mu wajabta masu wannan rahabaniyya ba a cikin littafi an gane ko illa ibtigha ridwanillahi sai dai abinda aka katab abinda aka wajabta musu sune su nemi menene yarda Allah a wani tafsiri a wani tafsiri illa ibtigha wajhillahi wai suna neman yarda Allah ne da yin wannan rahabaniyya mun gane ko a wani tafsiri a mun ka rubuta musu su nemi yarda Allah ne. Wani tafsiri a wai suna neman yarda Allah ne da wannan rahabaniyar da suka dora maka fama ra'auha haqqa ri'ayatiha to ai ba su kiyaye ba neman yarda Allah iya kiyayewa ba su nemi yarda Allah ba yanda ya dace su nemi yarda Allah an gane ko sai Allah ya ce mi na'am fa'atainal ladina amanu minhum ajrahum Allah subhanahu wata'ala ya ce, Mu sai daga nan muka ba wa'inda suka yi imani ladansu, daga cikin wannan nasarawan. An gane ko? Cikakken ladansu, wa kathirun minhum fasiqun da yawa daga cikinsu dai fasikai ne. Allah mana gafara. Mun gane bayanin nan ko? Na'am, kenan kaga poster da suke kewayewa suna basu aure, to wai auren da ya kadai basu yi ko suna zagayewa?
Suna zagayewa.
Yawwa, zagayewa suke. kaga ai an yi ba ai ba ka ki abin da Allah ya bar ma halak ka shi kuma kana lalata to Allah wa dare wani lokaci wani lokaci mun tafi kotonu zo mu kotonu da farko sai muka ce bari mu je mu ga yadda flash yake wurin magariba ne wurin magariba ne muka tai yana bori shi muka ga dai wancan masar din nan da poster monfera ake ce musu da masar ko wallahi sun hutu picnic bakin ruwa da kayan su na iglis da komi ce to wannan Allah sa picnic din ce za a yi hako Allah mana gafara da poster din su da wannan din su da sar din nan tasu masu sanya hijabin nan rabi bakin haka ka dai gane shi da poster din su da hararen kayan su an zo bakin ruwa da fani fani na abinci da kayan shuhuda muka zo muka kalli ruwa haza khalqullah muka tattare muka koma muka bar su na wallahi haddaran su Allahu alam mi suka yi to Allah sa dai bakin postal din ake ba sanya su ba ba sanya su ba Allah ya ce ifta da uha su suka kaki kayan su an gane ko sai Allah ya ce mi يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله أكبر Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron Allah ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullah ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah sannan kuma ku yi imani da manzansa zai ba ku riba biyu lada biyu na rahamashi an gane ko kiflaini min rahmati sannan kuma Allah ya sanya muku haske da za ku dinga tafiya da shi, an gane ko? Kuma ya gafarta muku zunubanku domin Allah kuwa mai gafara ne mai rahama. Wallahu ghafurun lalle ko Allah mai gafara ne mai rahama. Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa li Allah ya alama ahlal kitabi dan saboda ma'abota littafi su san cewa su Yahudawa da Nasara su san cewa ba su da hannu da falala Allah. Allah ya ƙdiruna ala sha'in mai fadlila ba su da hannu ko kaɗan, ba su da iko ko kaɗan da falala Allah wa annal fadla biyadillah cewa dai falala Allah tana hannun shi. Falala Allah tana hannun shi. Cewa dai falala tana hannun Allah. Yana ba da ita ga wanda ya ga dama. Yutihi man yasha wallahu zul fadl azim. Allah shine ma'abocin falala mai girma babban falala. wannan aye wannan aye sai ka saurara ka shi Allah ya ce ya kai wanda ka yi imani ka ji tsoron Allah mu yanzu in ka cewa da ita gilla sai ce mi nayi ka ji da Allah yanzu sai in cewa da ka ji tsoron Allah ya ce mi nayi an gane ko Allah ya ce ya ayyuhan nabi ittaqillah ya kai wannan manzon ka ji tsoron Allah ka san akwai abin da ake cewa a tuna maka ko kuma a ƙara ce ma ka ci gaba da zarcewa a yanda kake ai ka san annaba an san mai tsoron Allah ne amma ana kwatanta mai ka ci gaba da zama mai tsoron Allah ko kuma ka ƙara jaddada tsoron Allah ka aminu billahi kamar yadda aka ce ya ku wa'inda kuka yi imani ku yi imani da Allah to ai da mun mi sunanku wanda suka yi imani kuma ku yi imani da Allah ha mun fahimta kamar yanzu a shigo a ce ya ku masu azumi ku yi azumi ya kenan kaga muna cikin azumin dama to mu ƙara yi ko mu zage cikin azumin mu to ka a zo wata rana a ce ba ka ji tsoron Allah ka ce mi kai ce Allahumma ja'alna minal muttaqin Allah ka sanya mu cikin masu tsoron Allah to ku saurara duk ku ji tsoron Allah eh ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani ku shi tsoron Allah wallahi ku shi tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu san Allah subhanahu wataala yana tare da mu yana ganin mu an gane ko mu ji tsoron Allah sannan mu yi imani da rusulihi da manzannin shi manzannin shi gaba daya tun daga annabi Adam manzo annabi Nuhu har zuwa annabi Muhammad mu yi imani da su in muka yi haka yu'tikum kiflaini min rahmati zai ba ku lada guda biyu zai ba ku numkin guda biyu na daga rahamar shi rahama ta farko shine ta mun yi imani da manzanni duka ta biyu kuma mun yi imani da manzo annabi Muhammad wasu malamai suka ce a rahama ta biyu mun yi ji tsoron Allah rahama ta biyu kuma mun yi imani da manzanni in wannan ne wannan ne in wancan ne wancan ne haka ne duka mu ji tsoron Allah mu yi imani da manzannin shi zai ba mu lada guda biyu na daga rahamar shi sannan bayan ya ba mu lada guda biyu zai ba mu haske ha'ilau wanda zan mu yi tahiya da shi nan duniya mu gane hanya mai kakka siratul mustaqim sannan kuma ya ba mu haske ranar lahira nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim an gane ko wannan kenan ya ba mu hasken mu guda biyu sannan bayan haka yaghfir wa yaghfir lakum sannan ya mana gafara Allah gafarta mana Allah mana gafara wallahu ghafurun Allah shine mai matukar gafara mai jinkaya mai jinkai an gane ko shine mai matukar gafara mai jinkai Allah subhanahu wataala yace wannan abu kuma dan ma'abota littahi su sani yahuda da nasara ka san yahuda da nasara su suke ganin cewa su ne kawai manya-manya na hannu abu na'ullahi wai kawai su ɗiyan Allah ne masoyan Allah su kawai ‘yan iska gani suke in ba su ba kowa banza ne kawai kuma can kuma suka dinga cin kansu waƙalatul yahudu waƙalatul nasara suka ce kai yahuda ba kwami ba ne banza ne can kuma suka ce yau nasara ba kwami ba ne banza ne can kuma sai suka zo lam yadkhulu la yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara ai ban bai shiga aljanna sai bai hude ko ba nasari tilka amaniyuhum wannan gurace guracen su ne Allah ya ce hatu burhanakum in kuntum sadiqin ga hujjojin ku ga gaskiya in gaskiya kuke kaga su mahaukata ne yahuda da nasara sai wanda suka yi imani daga cikin su dan su san cewa dai falala Allah falala dai ta Allah ce nasara ta Allah ce an gane ko cewa basu da iko basu da shiga a cikin falalar Allah wa annal fadla biyadillah aljannat dai ta Allah ce falalar ta Allah ce hannun Allah yake shike bada shi ga wanda ya ga dama Allah shine ma'abocin falala mai girma an gane ko anan muka zo ƙarshen wannan sura wanda ita ce suratul hadid an gane ko wanda fatan abin da muka yi daidai a cikin ta Allah ba mu ladan shi kuskure kuma da muka yi karamcin ilimi ne Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi ya share shi daga kirzanmu kuma anan ne in Allah ya yarda zan mu zo karshen ko kuma muka zo karshen tafsirin mu na bana insha Allah kamar yadda muka faɗi jiya insha Allah eh, saboda jama'a a samu a mai da hankali akan wato ashara awakhir nan ne muka zo ƙarshen tafsirinmu na bana insha Allah muna fata abin da muka gani cikin shi gaba ɗaya Allah ba mu ladan shi kuskure da muka gani da muka yi a cikin shi Allah mana gafara shi sannan ya share shi daga kirazan mu gaba ɗaya sannan Allah ya sanar da mu abin da yake shine daidai a cikin wannan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gafarar zanuban mu gaba ɗaya sannan kuma tafsirin bana dai kamar yadda muka faɗi nan mun tsaya sai kuma yadda Allah ya yi in Allah ya samu na cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatun sai mu dasa daga suratul mujadila insha Allah a nan kamun mu rihe tafsiri zan mu tanatar da juna wani abu kaɗan haka Allah amfanar da mu kaman jiya ne jiya muke cewa mun shiga ramadan kaman jiya ake cewa sura kwana nawa ramadan ka duba ka gani tamurru binal ayyami sur'aka annana nara sur'atal ayyami kalbarq in barq dibo yadda kwanaki suke gudu kai yanzu in ka tsaya kawayoyo an ce wai har yau ka zo sha tara daren ishirin sai ka ga mamaki yaushe aka fara azumi sai ka yi mamaki yaushe ne muka fara azumi wai ga shi yau muna nawa sha tara ga ramadan daren ishirin to haka kwanaki suke gudu wallahi sai ka kyabta ka shi babu kai sai ka ɗaga kai ka ji ana mi man rabbuka wanda ya samu azumi mun yi deciyar wanda ya samu ya samu wallahi wani yana na an rubuta shi an ɗewata shi daga aljanna so diyawa duk dare na ramadan akwai bayan allah da ake ɗewatawa daga aljanna wani kuma yana na hayyansu daga, daga wuta wanda ake ɗewatawa daga cikin wuta a sanya su aljanna wani kuma hayyansu yana nan hayyansu bai samu ba to ‘yan uwa in Allah ya ara mana lokaci musan cewa wallahi da sauran lokacinmu wannan kwana goma hadisi ya inganta cewa annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan kwanakin goma yana ɗaure gyabtan shi il'atash sancir il'atash sancir yana ɗaure sancir ɗin shi yana ɗaure gyabtan shi kenan cewa aikin yanzu ne yake ibada in ta zo ƙarshe hutu ya zo amma azumi ya zo ƙarshe yanzu aka fara ka duba ka ga wai masallatai yanzu in ka lura an dan watse a jama'a tattaro a dawo masallatai yanzu ne aka fara annabi ya tada iyallan shi an gane ko yanzu za a fara ibadai a cikin wannan kwanakin goma na ƙarshe ke da kwai wani dare wanda Allah ya ce khairun min alf shahr lailatul qadr khairun min alf shahr ta yi wata dubu alkhairi watannan dubu shine shekara 80 da yan kai in ka samu ibada dare ɗaya ɗin nan kamar ka samu mi ibada katroventura zan ikirk sai mai sakaki da shi kaga ai bai dace ba kaga da yawa daga cikinmu muna sakaki cewa new day da stem yadda aka sa menene levenset ne ko hadisi ya inganta cewa tana sassauyawa a hadisi ingantattu sun nuna mana cewa sassauyawa take sai fa a shakfuwa take zuwa mi da din nan kai dai kawai in ka tashi kara ya daren ka guda goma nan na ƙarshe in Allah ya da ka samu lailatul qadr kuma ka sani a cikin wannan lailatul qadr ake bashat aniyal budje aniyal na duniya fiya yufara kullu amrin hakim a cikin ta ne ake budje aniyal na duniya wane zai talauce wane zai arzikance wane zai yi kaza ka je ka roƙa zaka samu ka tashi kal ka yi wasa ka nisanci shinhuda ka nade shinhudarka kal ka bari rana ɗaya ta yi shumanka bawan Allah ko baka da lahiya lallaba ka je ka yi sallaka daga zamna a masallaci ka yi da jama'a don ka samu nishaɗi maza mata yara a hudu su a yi sallah yara ko barci za su yi su yi barci ana masu addu'a a hutu a yi sallah a yi sallah a zage damtse a ciyar a ciyar a ciyar a kula wanda suka je ittikafi a kai wasu masu zuwa ittikafi su shirya su tafi ittikafi su tafi su tafi ittikafi su dawo idan ka je ittikafi ka huto wallahi sai ka ji wani imani kamar ba kai ba sannan kan mu yi erar zuwa ittikafin yan zamani yan zamani suna zuwa wani ittikafi tare da wannan mugun abu kaga wannan telefon wallahi mugun abu ne wazab ka shiga ittikafi komi da kai aki labarun duniya ko in tsahi ne kaga sun shiga itikafi da ɗan ƙaramin radio mai batar BBC labarin ƙarhe shida labarin sha biyu labarin dare itikafi shine ka rabu da duniya ka koma ga Allah mi ya kai ka ɗaukan telefon mi ya kai ka zuwa hira mi ya kai ka zaka shiga itikafi sai ka haɗa ma jama'a ka tallata kanka mu itikafi zan mu shiga ka haɗa ma jama'a mu muna cikin itikafi kana mai sashi muna cikin itikafi kana kaza kaza eh ibada ka sai ta zama riya ka je ka nuna ma wanda kake nuna ma kaga ka samu ladanka ibada ka sai ta zama riya bawan Allah mu tsaftace zukatan mu mu shiga ittikafi bi qalbin salim da tatattar zuciya mu koma ga Allah ɗari bisa ɗari mu je mu samu ladan mu mu huto kamar sabbi babu zunubi mu ciyar mu ciyar mu ciyar mu yi infaki goman nan na ƙarshe a zaburar a tashi sallah sallah sallah ka a yi wasa da ita a tashi ibada bawan Allah yanzu da yawa wallahi sun samu aljannarsu kaifa to ka zage damtsi in sun samu ma ka gani za su ƙara samu ka a fi jin daɗi duniya mu rasa lahira kuma a fi jin daɗi lahira a fi jin daɗi kuma a himu haba Allah tsare ba lokacin barci ba ne lokacin barci turwasan 30 jour ɗin nan an yi sun wuce turwasan kusan 50 jour sun wuce yanzu wannan dijur ka sabura ka meke ka ɗaure tsatsanka ka tashi ibada wurzancan ibada wurtanta bari alhamdulillah ɗan boko Allah subhanahu wata'ala ya kaddara bana cikin ikon shi an ba da kwanshi a cikin ashar awakhir din nan ka tashi ka yi sallah sai ka dan wuni kana dan barci ka tashi ba wuni ba kuma shi ma dukan shi cikin jurne ka dan yi barcin ka ka tashi sannan a kiyaye kal ka kwana kana sallah sallah asuba ta wuce ka kayi a banza wurin nafila ka bar falilla Kai irin na wancan sahabin ko?
eh kayi a banza ka kwana kana sallah kuma asuba ta barka Kwana yana sallah.
asuba ta barka umar ya ce a banza banza a banza Allah mana gafara kal ka kuskura ka samu wannan shock din daren za a raya daren gaba ɗaya za a raya in kana so ka kwanta da wuri tsakar dare ka tashi don ka samu sulsul akhir na dare kal ka kuskura ka yi wasa da wannan lokaci mai samu ya samu wanda ya yi wasa ya yi wasa ta bar shi kuma wa ma'adara ka cewa baɗi kana nan akwai ka baɗi wa zai ba mu garantan akwai shi baɗi babu yanzu ake profite a samu saboda dare ne wanda a cikin shi ake fashe ta aniyal Allah amsa mana Allah mana muwafaka nan zan mu tsaya karatun gaba daya fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure karamcin ilimi ne da muka yi Allah mana gafara shi Allah share shi daga kirazan mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu gaba daya jama'a duk wanda muka malahi mun sani ba mu sani ba muna neman gafarar shi wanda ya mana laifi mun sani ba mu sani ba wallahi mun yafe mashi ban mu fata Allah tsaye da mu ranar tashin kiyama da laihin wani wai za a mana shari'a ko kuma da laihin wani zai ma- zai biya mu haƙƙin mu wallahi duk wanda muka malahi muna neman ya yahe mana wanda kuma ya mana laihi wallahi mun yahe mashi ko mun sani ko ba mu sani ba ban mu so Allah ya tada mu ya tsaye da mu ranar tashin kiyama don yin shari'a muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya mu aljanna bi ghairi hisab mu shiga cikin inuwa al'arshin Allah ban mu san mu tai da haƙƙin kowa kuma mu nemi yahiyar ƴan uwa gaba daya mu nemi yahiyar jama'a kowa ya yahi mai juna menene duniya in ba mu yahi mai juna ba menene ni zan mu je mu samu menene menene duniyar gaba daya kwana nawa ya mana saura mu kai zuciya nesa ƴan uwa duk wanda ya mana lahimi yahi mashi kuma mu nemi jama'a su yahe mana rayuwar duka ina take wallahi muna da garanti da yawa daga cikinmu wanda aka yi bana da su ba lalle bane ba mu a haɗu da su ba ne haka ne ko ba haka ba sunnan Allah ce a ban kasa da yawa daga cikinmu ba a ba a haduwa sai dai ka ji labarin wani ai babu shi Allah mana gafara Allah ya mana Allah mana gafara Allah karbi ibadanmu Allah mana gafara Allah kai ya sa mun yi azan Ramadan a banza Allah karbi ibadanmu Allah biya mana bukatunmu Allah biya mana bukatunmu gaba daya Allah ka biya mana bukatunmu gaba daya Allah duk wanda suka ce mu masu addu'a Allah ka biya masu bukatunsu Allah duk wanda muke ce su mana addu'a Allah ka biya mana su bukatunsu. Allah subhanahu wata'ala ya aurar da masu san auren nan gaba ɗaya Allah. Masu aure Allah zamanar da su lafiya. Allah ka ba mu jadi mai amfani. Allah ka ba mu dukiya mai amfani min haisu la nahtasib. Allah ya yalwata dukiyar mu. Ya sa albarka a cikin ta. Ya ma matan mu da diyan mu albarka. Ya ma uwayen mu albarka. Ƴan uwan mu Allah masu albarka. Allah biya mana bukatun mu. Allah yahi mana zunuban mu. Allah ka sa mu yi ƙarhin zukatanmu Allah ka sa mu yi ƙarhin zukatanmu Allah ka sa mu yi ƙarhin zukatanmu Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin rabbana qad hawaijna wa hawaij kullu man awsayna bid-du'a wa man awsaynahu bid-du'a wa man nuhibbu fika wa man yuhibbuna fika ya arhamar rahimin Allahumma qad hawaij kullu man lahu haqqun an nad'u lahu ya arhamar rahimin Allahumma inna nukhti'u bil-layli wan-nahar wa anta taghfiru dhunuba jami'a Allahumma ighfir lana dhunubana ajma'in وغفرانك يا الله وغفرانك يا الله الله عفوك يا الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته